fa Allah yake yi zalik wa kadhalika akhzu rabbika idza ata yuqulu ya zalima irin kamun da Allah yayi wa kiyayi alqaitai kenan inda suka zama azzalumai nan malai suka ce ana yi wa kowai su alƙarya wa aji kenan ba ce kafira ba a zalima cewa ce ko musulmai ne fa suka yi zalunci irin wannan irin nasu to ba ku irin kamun da Allah zai musu ma saboda haka ya tara ken a kiyaye kullum a rinka abin da Allah ya ce ayi a rinka barin abin da Allah ya ya ce a bari abin da ya gagar kuma tuba Allah mai gafara Allah mana gafara zalika inna azahu alimun shadid kuma Allah ba shi kamun sa yarda ga Allah yana kaman kana yi Allah bai kama ba a'a shi Allah yakan ba da dama amma kuma ba a kubce kamunsa azzalimi zai ce ai da an kama ne a'a Allah yakan ba da dama ne amma fa in taji kama ba yakan kama ba a kubce wa kamun subhanahu wataala saboda haka dai kawai kai wa kanka wa'azi ka bar zalunci shine magani ka tuba wa Allah Allah ne gafara Allah mana gafara gaba daya domin shi kamun Allah azzahu alimun me sa me wato wato mai zogi ne shadidin ko mai tsanani ne subhanahu wata'ala saboda haka a kiyaye kenan zalika liman inna fi zalika la'ayatan wayannan ummatai da aka karanto mana fa Allah yana cewa a cikin sa la'ayatan akwai aya wato wa'azi wa'azi ne liman khafa azaba lake duk wanda ya tsoron azaban lahira to fa an masa wa'azi da wannan istohi da aka karanto da aka yi gyara kenan kar abin da ya same su ya same shi Allah ya kiyaye mu azaba na kira azaban ran tashin kiyama kamar an tambaya ya Allah wace rana ce an tashin kiyama zalika yawm majmu'un lahun nas wata rana ce wanda yake kowa sai an taru kowa zai haɗu a rannan kowa sai ya zo ba maki a taron duniya an kira wani ya uzi ba zan samu zuwa ba wani ya tura wakili amma taron tajin kiyama kowa sai ya halata dole in nan an kira a zuwa yi imani wani ya yi imani ya ki in an kira sallah wani ya amsa ya zo sallah wani ya ki bai zo ba to amma ba kiran zuwa tajin kiyama dole ne kowa ya amsa yau mai tudda ila shayin nukur kowa sai ya amsa ya je wannan ranar saboda haka don wannan ranar ne ake gyarawa yau mutum da sara'iru zalika yin majmu'ul lahun nas wa zalika yin mashhudun kowa sai halarci wannan ranar kowa sai halarci wannan ranar sai dai inna ma da shi na in wannan fujja a fi jahim in ka yi aiki mai kyau shi kenan ranar ranar daɗi ne a wajen ka inda ba a na if wanda suka aiki mai kyau ta in neman Allah ne a wannan ranar haɗa na faɗan cewa wani waliyi yana cewa kai Allah ya kai mu kiyama Allah ya kai mu kiyama shi yana yana yana burin kiyaman ta zo a'a ranar da Allah zai zo waje a rabu kamar saffan saffan sannan akwai abin daɗi da na ai aka ce kai ana ba da tsoro kuma kai ewa kuɗai ranar kai ba tsoro wacce a'a ai duk wanda ya yana tsoron zuwa ko ɗan tawaye ne ko mai laifi ni ko ba ɗayan cikin su bane saboda haka shi kenan kai kokari ka gyara akwai wanda Allah zaka je yana cewa yana jin daɗin saduwa da ubangijinsa a roƙo wanda ba su na da ubangijinsa wa qala la yajurika ana kenan to aki bai yake ba kenan amma take Allah ya ce fa man kana yajurika rabbih falyamal amalan salihan wa la yajurika rabbih ahada ranan kam tana zuwa kai ne zaka tsaya kai kana kiyamu lai ka gyara don saduwa da Allah ya maka dadi kana jin dadi kana jin dadi kana jin dadi
فما تؤخره إلا لأجل معدود وما نؤخره إلا لأجل معدود شو kafirai suna ta yoyin kayan kyawun to ta zo mana yoyin kayan ta zo mana Allah ce a'a ai jinkirta ranar tashin kiyaman da muke yi ma illa li ajalin ma'adudin saboda wani lokaci da aka lissafa ne ana jiran lokacin akwai wani su ba a haife su ba kuma Allah ya yi ya ya riga za a haife su akwai wanda nan suna nan suna raye Allah ya rage zai shekarun su saboda haka Allah ya ya rubuta lokacin in lokacin ya zo ne ba makawa sai dai ba kowa ya mutu shi kan shi kan kiyamarsa ta tsaya kowa ya mutu kyawun ta tsaya saboda ka tsaya a gyara kenan ma da ake wula mun ciki ta yi saboda ajali wanda aka sa masa lokaci da zai zo akwai wayan su ba je su ba Allah ya tafi an aishe su akwai wayan su kuma lokacin da bai kare ba sai lokacin ya kare in lokacin ya kare lokaci ɗaya kawai sai a ji kiyama ta tsaya ya mutu kowa ya buɗe shi kenan kiyama ta tsaya shi kenan sai kuma tafiya zuwa ga taron kiyaman kenan Allah ya sa cikin masu rabo albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
يوم ياتي لا تخلف نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد يوم ياتي لا تكلف إلا بإذنه فإنه شقي وسعيد da aka ce liyoyin madut cewa akwai al'ajalin madut akwai lokacin da aka aka tsara aka lissafa sai lokacin ya yi zo yau ma ya ci idan ranar fa ta zo kiyama ta zo to a rannan kan fa fara hadu kuma illa hamsin kaga an yi shiru ba wanda ya ce magana shekara dubu hamsin an yi tsit ba wanda ya ce magana na ta kame sallah biyu izini ba wanda zai yi magana a lokacin shiga duwan sun nan kan ba ba za ta zama illa hamsin an yi shiru ɗin a rasa ma ya za a yi hadisin manzon Allah yake bayani sai Allah ya jefawa wayansu bayan Allah tunani haka za a zauna haka za a zauna ba za mu ji mu ne kamun kama ba a yi shiru haka a je a yi gaye mana ko wuta ne a je yi za wuta ya je wuta mu za a janna jaja saboda tsayuwan ta yi tsayuwa rana ta zo kusa da kawo da kawunan mutane ko kwanya ta da warfata saboda lafiyar rana wanda mazun Allah ke faɗa a hadisin cewa ranan ba wani irwa in ba iwa al'arshi ba shi ne ta mutum bakwai wanda suka kashe wannan iwan sallallahu alaihi wasallam idan aka je sai a ce a ji a yi kamu da manyan bayan Allah mana sai a ji a sayan annabi Adam alaihi salam a mata kiraji duk wanda gana filin nan ba in ba mala'ika bane in ba dabba bane in ba jiri bane ɗanka ne ya Adam ka nemi Allah ma kai ka roki Allah man ayi sabi a cikin riga wannan ayin da ake ciki a a a ban taba ganin Allah ya yi fushi irin yau ba ban taɓa yin tudulin jalala na Allah irin yau ba saboda ni ma a razana nake akwai abun da da an ce an yafe na ci ƴaƴan itatuwa a janna na tuba an ce an yafe amma yau irin fushin da na gani har a kada wannan a ce an fasa yafiyar ni ya fi zan yi magana ba ta wuce wajen annabi nuhu shi an waza kirayi an waza kirayi an waza kirayi ya ce ni ma a tsorace nake ina tsoron maganar da na yi da ɗana ɗin nan Allah ya ce yin maganar me yasa na nemi wannan abu da na neman to yana neman yau kan a tada wannan saboda haka ni ma na ga Allah ya yi fushi da tsoron fushi irin nasa irin wannan fushi ba saboda haka ku ci gaba shi ma ya uzuri haka za a ja sannan Ibrahim a ce daman kai ana ce maka badadin Allah to ayo da ara irin taka ka yi magana mana shi ma ya yi uzuri a yi ci a ya ya ji fuki bai taɓa fuki wannan ba a wuce wajen annabi musa shi annabi musa a masa kirayi irin nasu daman kai tun a duniya mai magana da allah ne daman kai sunanka mai magana da allah to yau ka yi magana mana ka yi magana mana samu a samu a yi sabi a tashi irin wani matsayi da ake ciki shi ma ya uzu ya ce ya gabi Allah ya fi kyauta ba zai fi irin wannan ba a wata annabi isa shi annabi isa daga an zo da ce musu a'a yau fa a wannan fili ba wanda zai yi amfani a wannan lokacin ba annabi muhammadu ba to shi kenan gaba daya sai wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi wannan ba zai irin halinsa ba saboda tausayi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam saboda hayin da aka shiga na hayin da aka shiga da irin ba irin wannan lokacin bane da tawadu zai sallallahu alaihi wasallam amma da nan da yake hali ya zo ana neman irin wannan lokacin sai ya ce ana laha ana laha ana laha ana laha ana laha sallallahu alaihi wasallam lalle kun sai ni sai ni sai ni sallallahu alaihi wasallam sai za ka ji masu yi suna ce masa fagar kafa kullaha ba'aha wa kallaha bi kauli ana laha in da ta zalil wajali sallallahu alaihi wa sallam salatu wa salamu alayka ya rasulullah alhamdulillah shi manzon Allah da kansa a lokacin yake cewa zan iya tuna abin da zan faɗa wa Allah a lokacin ba a lokacin ne Allah zai mun wahayin abin da zan faɗa wasu ne su dada sai a ce masa shi kenan da gazo goshinka me kake so a yi ishfa tishfa kai ka nemi ta an maka ce an an baka ceto saboda haka jama'a wallahi mu gode wa Allah wallahi mu gode da yawan ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam rena jayi mana sosai babban bala'i ka ji musulmi mai sallah mai sallah wai amma yana cewa wa annabi ba zai ceto ba wai mutum musulmi mai sallah to yau da Allah ne ya bamban da kafiri ke wanda baya sallah in dai mutum rimo annabi sallallahu alaihi to wai duk har suke cikin hadisan da yake faɗan nan yake jinjina da kansa yana cewa inna jafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati sallallahu alaihi wasallam gashi nan a ƙur'ani ne yake cewa asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmudan shi manzo da kanta yake cewa wannan wani matsayi ne a ra'ayin tashin kiyama ina roƙon duk wanda ya sallah ya roƙa ni wannan matsayin duk wanda ya roƙa mini wannan matsayin zan fice shi a lahira annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka mai da hankali ko da yake dai Allah ya saka wa shaunin mu da alheri musamman shehun mu Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri ya jirge ji ruwan gaba ɗaya ya daga sama duk mai rabo ya gane ƙarya ake duk mai rabo ya gane wasu maganganu ƙarya suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah da yake cewa sayyidina Usmanu ma zai ceci mutanen da yawan su yawan gashin tumakin bane kulaibi sai na usmanu ba ba manzon Allah kansa ba in baka san wai ana faɗan wannan kabilan tukakinsu suna da yawan gashi ne to in baka san wannan kabilan mai tumaki mai yawan gashi ba ka kaddara da tunkiyen gidanku da Allah a ce maka wane zai ceci mutane sun kai yawan gashin tunkiyen gidanku mutum nawa kenan ba wancan masu yawan gajin a a yi sa da tunkiyan gidanku a ce wane ko manzon Allah ya faɗa ta dukkan mazlum in yau da ba ta shi daga ya faɗa shi kenan an yi son akai Allah ya yarda kenan to sai da na Usman fa kenan wanda shi duk abin da ya samu ya samu ne a barkatan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ina ga shi annabi Muhammadu da kansa kenan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai dai shauninmu suna gaya mana duk wanda ka je yana inkarin ceto to Allah ya rubuta ba za a masa bane shi dai ba za a masa ba wallahi wata shaya ko daɗin mai mata ko daɗin mai mata ta babu ko daɗin mai mata ta babu cikin wannan masu cewa ba a ceton ba a ceton ya je nan ƙasar Niger wani gari yana ciki yana yana irin wannan maganganun nasa sai Allah ya tada wani yaro dan saurayi haka sai ya ce masa malam ina da tambaya amma kai hakuri dan maka tambaya in samu ta yara ne ba malami ba kai hakuri sai ya malam ya tsammanin maganar daɗi zai ji eh haka ake so a yi tambaya addini ya da kyau ya ce ban tambaya sai da malam yanzu mukaddara ba ka ce kana faɗan manzo abu ya ceto ba to yanzu mu kaddara an je lahira ko mu kaddara Allah ya ba manzon Allah ya yi ceto kana so ya cece ga wannan tambayar da yawa wancan mai hana ce mai ba shi sun kenan yace malam muqaddara ba magan in muqaddara an je lahira kuma a lahiran muqaddara Allah ya ba manzon Allah yayi ceton kana so ya sa ka cikin list wanda zai ceta wallahi sai ce baya so don da san cewa shakawa ce kawai yayyar manzon Allah ne kai ba hujja ake nema ba annabi Muhammad Allah ya Allah muna roƙon ka ceton manzon Allah Allah ka mu ceton manzon Allah ka ta cikin manzon Allah zai ta tsakatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai hakan Allah yake yawma yati la tatakal la takallam nafsun illa bi iznihi da izinin Allah sai da aka aike sun da izinin Allah ne ya zaka za illa man ajiya lahu rahmanu wa radiya lahu qawla ceto akwai ba ma sai an kai kan kaman manya irin wayannan ba kanzul amali wani wani wani malami ne ya tara hadisai igal kanzul amal na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ya kawo wannan hikayar yake ta wasu mutum biyu sun yi tafiya a lokacin a wadda sun yi tafiya tare suna cikin tafiya sai guzirin ɗayansu ya ƙare ɗayan ya shiga harin kakalika wanda guzirinsu ya ƙare Allah ya sa ɗan uwansa na da shi sai ya rubuta Allah ka taimaka mini mana ka ba ni ruwa in sha kaɗin halaka ya ce kar mu shanye ruwan da yi daga dun mu halaka da yi gawa biyu wanda a yi gawa ɗaya ya hana can dai sai ya saya masa sai ya bashi sai suka aka tsalle kai kuma alhamdulillah aka je wajen la samu ruwa ba tare da kowan su an rasa shi ba Allah da ikon sa manzon Allah bai sai kiyama ta tsaya da kiyama ta tsaya ashe shi mai ruwan nan wanda ya bada ruwa ga nan ashe yana da ayyuka marasa kyau an kama shi ana shirin masa azaba sai ya ga wanda shi kuma ya ba shi ruwan nan ya sha ya ga ya shiga halin kirki cewa ya shi jiga cikin masu taimako sai ya kama rigansa ya kama shi ya ce kana so ranar wahalan kishin ruwan nan ya ce na tuna to irin abin da ya same karannan ya same hikayen da shi kullum ya karanta mana Allah ya saka wa shi da alheri mutum ne an je lahira an gwada ayyukansa an gama gwada ayyukansa ayyukan sun yi daidai mara kyau da mai kyau ana neman mai kyau ɗaya a tsora ya rinjaya ce ya je aljanna Allah cikin hikimarsa sai ya ce ka je nema mana wata iya baka wanda baka dallada ɗaya wata iya wanda iya baka kawo a tsora yanzu ya yi ko a'a ai wanda kai ka san Allah yake ciki mu ba ona ba lautan namu mu aka wuce sai ya samu wani shi kuma zai da komai ta yi ɗayan mai ke guda ɗaya sai ya ce ya faɗa masa ya ce to ni dai ka ga dukkan tarin ayyukan ka ga irinsu mai kyan tsaye ce maimakon a yi biyu babu je ka kai ɗaukin mai kyan ka sa ka wuce mu kuma ga mun da Allah zai yi da ya ɗauki ɗayan ya ɗora haka masa hitsarin shi kenan an sallame ke shi a janna amma an ba shi ceton mutum ɗaya sai ya dawo wajen wannan na ita zo ka ya sa yau ka sai zo mu je kaji kada ne suka tafi a janna to saboda haka a baro malamai aikinsu a baro malamai aikinsu dole qur'ani in baka karbe shi wajen malamansa ba dole mutum ba zai fahimce shi ba tunda kamar surorin musalli na qur'ani akwai su Allah ne yake cewa azaba ta tabbata ma sallah kaga in ba ka zan mani a ka karanta gaban zai baka bayanin wasu ake magana ba duk misalla ake magana ba saboda qur'anin kan ma akwai nashi kal mansukh saboda ka in ba ka zan mani ba wa zai bambanta da kai wanda aka zuki da wanda yake aiki saboda haka dole ne kai wata kalma ce ma misali yanzu daddu a larabci me daddu me daddu to wa inna ta'ala jaddu rabbina to Allah da kaka kenan amma daddu me daddu larabci amma kunan Allah ta inna ta'ala jaddu rabbina kaga dole ke sai ka ji an ya ga wannan jaddu na girma ne ba na kaka ake magana ba malam ne zai ka wannan bayanin ba qur'ani ba dole kenan ashe kenan dole ne a koma wajen malaman qur'anin wanda suka san shi su maka su mana bayani Allah saka mu da alheri haka hadisan dole ya koma wajen malamin hadisi ba kawai ya ka samu hadisi ba kai ta ba ai dole ka koma wajen inda sahabbai da kansu sai sun yi bayani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai kai ka zan balle kenan wata nan da aka yakin wani aka raba ganima wani saurayi sai ya dauki baitoci yana cewa kai ni dai wannan rabo da aka yi ban ji daɗi ba ni dai wannan rabo da aka yi ban ji daɗi ba da aka ba wani abin da ya fi na ban ji daɗi ba sai manzon Allah ya ce a yanke mun harshen mai maganar nan da na irin ka ne sai mu kama shi mu danne mu ja harshe mu yanke don manzon Allah haka ya ce a yanke mu harshen mai maganar nan amma yake da yake sahabbansa ne sun saba da jin maganarsa in ya umarni sun san irin wannan da ya bayar ka san me suka yi sai suka cika ta masa akan abin da ba a bashi na wancan saurayi da yake magana ba bayan shi harshen ba bayan shi harshen ba abin da yake cewa shine an sani wancan wancan wanda aka ji abin da zai yi tunawa a wajen fama na fi shi kokari amma kuma a zo raba ganima a ce na sha mina ni ban ji dadin wannan ba kai manzo Allah ta yanke mu harshen sa da ni irin ka ne sai mu kama shi mu danne mu jaje mu yanke amma da yake sabban sa ne sun saba jin umurnin sa sun san me yake nufi sai suka cika ta masa abin da ba shi wani cika don wancan wanda aka ba dan uwansa ba yanke harshen ba saboda ka dole kenan dole a koma wajen malamai su mana bayanin me Allah yake ne me wanzu Allah yake nufi addini ya fi ƙarfin wasa illa bi inni rannan ka kira kiyama ta zo ba mai magana sai wanda Allah ya masa izinin magana ne kadai zai yi magana wanda za a fara masa izinin magana ne Muhammadu shine na jama'atu uzma sallallahu alaihi wa sallam daga baya kenan a koma kuma ana ceto ana ceto ana ceto ana ceto ana ceto kowa gurgurun karfinsa har a gama sai Allah ya ce yanzu kun sauranawa da kansu subhanahu wata'ala yace a je cikin wuta a duba duk wanda aka samu aikin alheri ko da kaman kwayan zarra ne a tunda jake shi a janna shine gaba ayar za su karanta mana faminin shakiyun wa sa'id in an je lahirar ne mutum biyu ne a nan duniya akwai sukatin a nan duniya akwai sukatin amma lahira gida biyu ne ba na ukunsa misali nan baka da gida zaka ce Allah ba ni zaurin gidan kan yi sukatin ko ba ni shagon ka rinka kwana ko ba ni wani kofar gidan kan da rinka shi sai ina kwana duk ayi amma in an je lahira gida biyu ne kawai da gidan aljanna sai gidan wuta inna rabbal in wanda fujala fi jahim to shine innan Allah yake cewa faminum shakiyun wa sayyid nan da aka taro in da aka taro nan ran da in aka taro nan ranan in ta zo mutum iri biyu ne ka ranan daga mai rabo sai shaki mara rabo Allah ya kiyaye mu Allah ta cikin masu rabo Allah ya kiyaye mu cikin marasa rabo
وأما الذين شقوا فبالنار لهم فيها نصيب وشهيق
وعما الذين يشكو في النيل لهم فيها دفير وشهيق to sai aka fara da su marasa rabon wato an kawo can da aka ce faminum shakiyun wa sa'id to da aka fara da su marasa rabon fa amma ya shaku su kan wayannan suka zama marasa rabo menene sakamakon su a lahira ai mafin ne su kan fa wuta za a sa su Allah ya kiyaye mu ma da majis samawa to kai jin fiya kuma an sa su a wutan nan ba fita har abada ma da majis samawa to rabbu gurgudun matukan sammai da kasai suna nan wato wannan da yake malai suna cewa su larab qur'ani balarabe ne da haka ya zo sauka zai bi ta kan hancin larabawa larabawan su hau faɗa abin da irin har abadan nan jamma dan sa da yake ya ga an haife shi ya ga sama ya mutu wani abu ya yi sa ganin sama ba ta kare ba kenan yake da to in dai abu kaza ba zan yi shi ba har abada sai kai mara sa ta rubu to yake ya kawo irin wannan wani sa suka ce a'a sammai din da kasan wayannan ne za a canja za a kawo na lahira sun rane in sun zo su kan su ma su dawwama ne dawwama in ajanna a janna dawwama in wuta a wuta saboda haka wa'ancan ake magana kenan na su yau zo dole mai yadda samawat a wuzu lawa duka har dan da wata kiya za a nade wannan kasai ya sammai da kai za a nade su a kawo sabbi to wancan sabbin ne da za a shiga ajannan a cikin su a shiga ko wutan a cikin su to wanda zai shiga wuta dai ya dawwama a cikin wuta gurgudun dadewan wayannan sammai man da kasan ma da ka san illa ma sha rabbuk sai dai abinda Allah kuma ya ga dama don sha subhanahu wataala kar ka je na cewa kai wani a a ikon sa ne sai yanda ya ga dama shi subhanahu wataala
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد
amai binne don ya da firin wa shahid cewa su ɗan wutan nan in su shiga wutan sai su yi ta iyu su yi ta iyu su yi ta shisheka a cikin wutar saboda zafin azaban Allah kuma suna cikin wannan hali ka je ma da zuwa talawdu illa ma sha rabbuk har lokaci iya gudu abin da Allah ya ga dama inna rabbaka da shi ubangiji jinka fa alun lima yuridu me yin abin da ya ga dama ne ma ya fal ba a tambayar duk me yake ka subhanahu wataala shi maganan wuta da aljanna Allah yana faɗa nuzul yana faɗa wani hadisi cewa da ya yi kansa ya raba kashi biyu ya ce wayannan yan wuta ne ba ruwana wayannan aljanna ne ba ruwana da ya ga dama in an je lahiran ma kawai zai ya sa wayannan a wuta ba ruwansa ya sa wayannan aljanna ba ruwansa kayansa ne wa ke zai tambaye shi shehu Allah saka wa dalili yake misalin cewa kaman kai ne da kajinka a kulki ka ɗauko ɗaya kake a ji a yanka ka ɗauko ɗaya kace wannan abin da sai koyi wa zai tambaye ka me yasa wancan me ta maka kace a yanka wancan kuma me ta maka na alheri kace abin sai koyi a garin daman ka ne kayan ka ne da Allah ko filin gashi tsayin jikin da kai kawai da nisba ne an mallaka maka kai yadda ya gida maka balle Allah badiu samawati wa rabbi in an ce bada'a wato abin da mutum zai yi shi ba ma ya kalla wani waje ya koya ya gani ba a shi ya ce yi kayan sa yi kayan sa Allah kenan ka balle shi a shi in ya ga dama kan sai yadda yake so amma saboda hikimar sa wancan mashi'a kenan amma ko sai ya kawo hikima kuma sai ya aiko annabawa su maka wa'azi wanda ya bi su ya tsira wanda ya ki bi su shi ya ki shiga aljanna ya fada huta manzo a sallam madara akan mimbari yake kullu ummati ya kula da illa man aba da duk al'umma na kowa zai shiga aljanna sai wanda ya ki suka ce ya sulawa zai ki shiga aljanna kuma yake manna ba'ani da kare janna wa man asani fa kada ba duk wanda ya yi biyayya ya shiga aljanna an gama duk wanda kuma ya ki ya ki biyayya wannan shi ki shiga aljanna ke ya ki biyayya shi ke shi shiga wuta kenan saboda haka idan baka fa'alu lima yurid Allah ne abin da ya ga dama ne ba a tambaye ta me yasa idan me kaza yayi kaza subhanahu wata'ala ganin daman sa ne shi a sani subhanahu wata'ala amma ya sa kuma cikin hikimarsa ya aiko annabawa to maza kai ka bi annabin da Allah ya aiko maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan mu yi abin da yake mu yi ba abin da yake mu bari don mu samu mu tsira Allah ya samu cikin masu tsira
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال أباء غير مجدود إن أباء غير مجدود
عطاء عطاء غير مجزوز عطاء غير مجزوز
وأما يشهد ففي الجنة كاجيزية ما دام زادت إلا ما شاء ربك قضاء غير مجدود yosu masu rabo fa wanda su kuma suka zama masu hannun dama kenan wanda suka rabauta su kuma in an je laye a fifin jannati su kan yan aljanna ne su ma kalidi na fiya su ma yawo da homatin aljannan nan ma damar samawa su walau gwaggwadon dawwamin sammai da kastai ma na sa rabbi illa ma sha rabbuka sai dai iya abin da Allah ya ga dama nan wani zuma nan suna cewa da ake kawo illa ma sha rabbuka nan wato abin da aka faɗa na na azaban da Allah zai musu to akwai ƙari ma ba kawai abin da wannan ba akwai wani ƙarin da wanda Allah ya ga dama zai ƙara musu in ya ga dama su ma haka yan aljannan nan akwai ƙari na jin daɗin da Allah zai ƙara musu in yayi dama saboda lillazina asanu husna wa ziyada su wanda suka aikata aiki mai kyau Allah zai saka musu mai kyau kuma da ƙari a ɗa'an gani majus wannan kyauta ne daga Allah bayarwa ne daga Allah subhanahu wataala wani kyauta ne wanda Allah zai wa yan aljanna wanda yake ba yankewa kenan in Allah ya sa mutum a wuta ma adalcinsa ne in ya sa mutum a janna kuma kyautansa ne subhanahu wata'ala falalansa ne Allah ka wata cikin falalanka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فلا تكن في يد مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد fayar bi ma da haulai آباؤهم من قبل فإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص aw daga da min kabil sanna fu da nasiban gar mabus to an dawo wajen annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam da umman sa da mun da yake ana karanta kissoshin ne don su al'umman manzon Allah masu ji a musu wa'azi wa'inda suka saba wa annaba ga irin kamun da Allah yake musu to kar su saba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah a karanta masa don hankalin su ya kwanta irin duk abin da ake masa an yi wa annaba kafin shi sallallahu alaihi wasallam har bai jama abu da haulayi ya rasulullahi kar ka zama cikin shakka irin wannan su wa'annan mutanenka abin da suke bauta wannan abun banza ne ba addini ne zai cewa suna kan addini na Ibrahim ƙarya suke yi annabi Ibrahim ba mushriki bane wa ma kan ya mushrikina saboda haka kada mu cikin shakka abin da suke cewa addinin su addinin ƙarya ne ba ba wani laka ba ba abin da suke yin kawai suna kokoron abin da iyawan suka bauta suka bauta suke zuwa za su ke bauta musu wa inna la mafhum nasibun ghayr manqus amma ya ce wallahi karka karka damu za mu saka musu da abin da ake sakawa a ranar tashin kiyaman aikin da suka yi mara kyan nan da irin za mu saka musu ba za mu rage musu wajen sakawa ba
فلا تطعهم يد مما يعبد هؤلاء ما يعبدها فلا تطعهم يد مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل فإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص
وآتينا موسى كتاب فاختلف فيه ويقول لك وين ويزك منهم مريد ya rasu an karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kar ya zama cikin shakka cikin abin da wani bai bauta wa insu wani Allah cewa addinin ƙarya ne Allah bai taɓa wuni a bauta wa wani sa subhanahu wataala kuma da suke karyata manzon Allah suna karyata littafin da Allah ya koyi da shi shi ma wannan ba farau ba ne ai Allah ya aiko annabi Musa annabi Musa ma su shi ma sun karyata shi walaqad atayna Musa kitaba fakturiba fihi mun ba annabi Musa a taura sai suka yi sabani a cikinsa cewa waɗansu suka yi imani da shi waɗansu da kafirce masa wanda da gurmar duka ai ba don Allah ya riga ya rubuta cewa kowane abu kiyamar sai lokacinta ya zo ne za a je a taru a can a yi shari'a wa kowa da abin da aikata ba ai da tun lokacin suka saba wa annabi Musa nan daga lokacin sai Allah ya yi hukunci gaba ɗaya a kansu na kuje bainahu sai Allah ya yanke hukunci tsakaninsu wa inna lafi shakkin minhu murid a su dai suna cikin shakka ne suna cikin wato shakka shi mu shakka murid ma a larabci yana da yin ake fassara shi amma wasu ma sai ya ce shakka dai zato da shakka duka shi shi a wato in an ce shi abin da ya zama ɗaya kenan to idan aka yi haka ya zama wato abin da ake sai yi wanda ba shakka a ce kenan to in aka aka raba aka yi haka to shi wannan ya zama shakku wannan ya zama zannu shi zannu ya fi shakku shakku kuma ya kasa zannu ainihin rishakkin min murid su dai suna shakka a ciki ko kuma bayan Allah ya ba su at-taurat da aka yi annai Musa ba annai Musa sai suka yi sabani cikin attauran ya zama ita kanta attauran wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza da yake daman ita attaura ba ta da garanti wajen Allah kamar alkur'ani shi qur'ani Allah yace inna nahu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna wato Allah ya sauka da ko zai dauki nauyin kiyaye shi amma ita taura su Allah ya daura wa kiwon haddace a taura da ta su ne za su in ba su kiyaye ta ba wannan da ba ta da shi ba da shi in Allah zai kiyaye da haka sai su suna karawa suna ragewa suna karawa suna ragewa sai zama da suna cikin taura ma suna cikin shakka ne ba su da ne a cikin ta
وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون كبير وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون كبير in an je dayin kiyama wa in kullan kowa cikin abubuwan da aka lissafo nan tun farkon bakara wato akwai muminai wanda suka amsa kiran Allah akwai kafirai wanda suka ki amsa kiran Allah akwai wanda ya nuna fili ya amsa amma ce ƙarya yake bai amsa ba munafiki to ya an je lahira kowa cikin ukun nan wa in kullal lama la yuzanna rabbuka amalan kowa Allah zai saka masa da irin aikinsa shi mumini a saka masa da imanin da ya da ayyukan alheri da ya yi a biya shi da shi sai malamai suka ce to ya kuma shin dawwama da yake yi a aljanna aikinsa ne zai dawamar da shi a aljanna in an ce aikinsa ya ja an kai shi a aljanna to ai dawwamansa a aljanna shi inda aikin ne zai biya wata ran aikin zai kare ya ce ya fita kenan misali kaman ka kama haya ka ba da kuɗin hayan misali ko na shekara biyar misali to in fa'a lissafi wata ran za a ce shekara biyar sun kare kuɗin ka sun kare suka fita kenan a wani ka a abun da zai dawo masa zuwa janna imanin su aikin zai kai su a janna amma imanin da suka yi cewa ba su da yanda suke suke tunanin za su fasa imanin nan to wani dawwamin imanin su shi ne dawo masa zuwa janna kenan shi ma kafiri irin wannan ne kenan aiki zai kai shi wuta amma tun da ya ya kaikashe ya ki barin kafirci to wani ya zai dawo da shi a wuta kenan wai bula shi wannan rabuka amalau shi ma kai ya saka da irin aikin sa aka sha munafiki a saka masa irin aikin sa shi kam a nan duniya ana ce yana tsakanin kafirai da musulmai to amma in an je lahira abinda Allah ya ce shi kan munafiki za a sa shi ne ma can can kasan kafiran ma Allah ya kiyaye wa in kuma mai nuka in ruwa wala kabir shi Allah subhanahu ta'ala kabir ma ya maluna yana sai da wanda suke aikatawa da aka yi saka wa kowa da yin aikin da yayi Allah ya gyara mana ayyukan
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فلا ولا تطغوا إنه بما إنه بما تعملون بصير
فاستقم كما أمرت ومن جاء معك ولا تنغوا إلا يواتاه من بكير النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa shayyabadni udun wa akwatuha cewa wato suwatu hudin ta sa ni farin gashi mazan Allah akwai furfura a kansa da gemunsa sallallahu alaihi wasallam tare to shi ne yake cewa shi bani hudun wa akwatuwa wato hudu suwatu hudin da yan uwanta su suka sani wannan furfura kuma suka cewa wannan ayan ita manzon Allah yake nufi fastakin kama umirta wa manta ba baka ka tsaya daidai inda Allah ya umurce ka ba ta kansa yake da shi kan ba magana sallallahu alaihi wasallam ai shi da kansa yake cewa wa inni la alqakum billahi na shi ku tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ba shi kansa yake ji ba wa man tawa ma akan ne damuwansa wanda suka yi imani suka suka bikin nan su ne damuwansa su ma Allah ya ce su tsaya daidai yadda Allah ya wuce su to kullum mu kokarin manzon Allah ya ga an tsaya daidai din an yanda Allah ya ce a yin to wannan da suka har yasa ya yi ruwa jin wannan yasa ya yi ruwa sallallahu alaihi wa sallam shi muna misalin sa mai karaman mota in shi kwana sai ya kisa sai ya shiga busa mai tela ba wai mai gaban mota in shiguna kawai sai shiga ko mai tirela ba sai ya duba ya duba nan me yasa taragon da ya dauko to manzon Allah shine annabin zamanin hasashin duniya saboda haka yana tunani ya za a yi ya kowa ya tsira kowa manzon Allah ba zan kowa ya shiga wuta to yake kowa ya tsira sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi kowa ya tsira shi ya dame shi har ya ruwa sallallahu alaihi wasallam gashi ba ya son wahala kuma daga ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma alaikum da abu da yawa har da ku yana masa girma na sa nauyi sallallahu alaihi wasallam hadisin alaikum kuma ya zo samu da da yawa sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani abun da kansa sai ya bari ba yana so ya yi amma sai ya bari wai kar in yana yi al'umma su koya Allah ya ga suna ya faranta wanda a bar shi a nazila wanda ya samu lada wanda ya yi oho ba za a kama shi a cikin fahimla ba sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha zai manzon Allah yana kwaɗaitar da sallan walaha ni ina yi amma shi baya yi wai yana tsoron kai yin yi Allah ya faranta ta a zo a kasa yi a kama ta gunda bai yi ba wanda ya yi garin nama a biya shi sallallahu alaihi wasallam sannan wani zahabi cikin azumi ya kwana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare manzon Allah ya tashi yayi tahajjudi sai ya bi shi daga yana sai ba da labari dare na biyu aka taru a masallaci manzon Allah ya ji aka yi sallah kaman jiya ai daga yawa duk gari aka samu labarin ai manzon Allah ya yi wa sallo na kawai jiya masu daɗi a masallaci dare na uku aka zo aka cika masallaci makil ana jiya manzon Allah ya fito a yi sallah irin na jiya sai bai fito ba aka jira aka jira bai fito ba har lokacin suru aka wace da aka za sallan asuba ya jira ga sallan asuba sai ya ce kun taru ko kuna jin so mu yi sallah ko suka ce eh ya sa sai baka fito ba yace da gangan nake fitowa saboda ina jin tsoron kar in fito mu rinka yi Allah ya ga cewa kuna son ya ce ya wajabta a samu yanzu masu rauni zo su kasa yi Allah ya ce a gaya wa manzon Allah zan yi kamfato irin kamfato na guda uku in sa a aljanna ba isa'i ba hukuma wani sahabi na kusa sai ya ce ya wasu laka nemi ƙari kuma ya ce a mun gode Allah kamfatan Allah ɗaya ma wa ya san iyakansa balle haka fata uku mun gode Allah manzon Allah kenan shi kullum so yake kowa ya tsira sallallahu alaihi wasallam wallahi mu gode wa Allah duk wanda ya same shi a irin wannan zani wallahi gode wa Allah Allah ya kawo shi zamani na jin kai tsakanin ka da Allah kawai kace na tuba shikenan Allah ya maka gafara subhanahu wa ta'ala saboda zamanin manzo Annabi Rahmani sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye mu